الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na uku ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tamanin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna daidai gabar da mala ya kawo magana cewa fada madlahumul mudda mun ɗauki sharhin fauzanul fauzan rahimahullah wajen bayani akan daidai wannan gaba wa waje domina sultani ma'una ala zalika wa wada saifa wa sauta duk akansa muka yi ta bayani cewa ainihin wato fadarasa ilmin sunnati wal jama'a aka samu durkushewar ainihin wato ilimin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kuma yi kokarin raunana ainihin ilimin alkur'ani da sunna sai ilimi ya zamto a wajensu shine ilimin wato a jayayya ilimin musu ilimin falsafa ilimin logic sai ya zama da alkur'ani da sunna ainihin wato sun buya a wannan zamani din bid'a da kuma ilmul kalam su kuma sun bayyana to saboda ainihin wato dama da suka samu na majalis da kuma wato fada aji da suka samu ainihin wato suka yi amfani da wannan dama da makarantu da wurin taruwar jama'a suka ci gaba da yada wannan ainihin wato aƙida marar kyauta jahamiyanci to kusan wannan shine abin da muka tattauna a satin da ya gabata za mu tashi mun shiga gaba ta 102 inda mala yake cewa zindiƙanci bai zo ba sai daga alhamajin ri'a wato wawayen mabiya a ciba'i kulli naɗiƙin ko na'iƙin wanda suke bin kowane mai haushi ya milo na ma'a kulli rihin suna kaɗawa tare da kowace iska ba kana haka za duk wanda ya zama haka yake ba shi da kyakkyawar fahimta ba shi da ilimi kawai ya zama wagai ruhum duk wanda ya zo da hayaniya sai ya bi shi to faladi na lahu wannan za ka same shi ba shi da addini to sai muka karanta faɗin Allah fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum inda malaika tawahum ulama usu ashabu dama wal bid'a to wannan shine gabar da muka yi sharhi akai da haka zamu tashi daidai fa man kana hakaza fala dina lahu qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace fa man kana hakaza fala dina lahu alladhi yatadhabdhabu laysa laysa lahu dinun fa huwa munafiq wato duk wanda ya zamto irin haka ne wato yake to ya zamto ba shi da addini domin ya tazabzabu yana ta kai kawo laisa lahu dinun ba shi da wani takamaiman addinin da ya rike fa huwa munafiqun da haka zaka same shi ainihin wato munafiki ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce muzabdabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila muzabdabina baina zalika ba sa nan ba sa nan wato suna ta kai kawo baina zalika tsakanin haka la ilaha ula'i ba sa tare da mutanen da suke kan gaskiya wala ilaha ula'i ba sa kuma tare da wa'ancan da haka mutum ya zamto yana ta fagamniya a tsakiya wa man yudlilillahu duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka taba samun tafarkin shiriya ba a gare shi fal muzabzabu hadha laysa lahu din wannan mai tazabzub din wanda yake kai kawo yau ka ganshi da wannan gobe ka ganshi da wancan yau ya ce ya yarda da kaza gobe ya ce shi bai yarda ba ya koma kaza to wanda ya zamto haka ya dauki addini kawai kamar jam'iyyar siyasa in ya ga dama ka ganshi a can yau ka ganshi a nan jibi ka ganshi a can to wannan su ake kira yan muzabzabi na bai na zalika ba zai tsaya ba kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga wata igiya ta zo ta jashi wata guguwa da wata hayaniya ta zo ta fusge shi ya bannan ya koma wani abu daban قوله قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله تعالى يتي فما اختلفوا su ma'abota son zuciya ko yahudawa ba su saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu bagayan bainahum saboda zalunci tsakanin su fahum law ikhtalafu an jahalin su Yahudawa da ma sun yi saɓani a junansu ne bisa jahilci, lahanatil musibatu ta da musibar ta fi sauƙi. Duk mutumin da rashin ganewa ne yasa yake da saɓani ko ya saɓa wa ɗan uwansa, ko kuma wata tafiya ce wadda ake yin ta bisa jahilci, ba su da ilimi sai suka ɗauka inda suke ɗin nan ne daidai kuma suke faɗa da wanda ba su ba. To inda mutum bisa jahilci ya saki gaskiya, to al'amarin da ɗan sauƙi. musibar da ɗan dama-dama domin ana sa ran watan wata rana in yana neman gaskiyar Allah ta'ala zai haɗa shi da ita kuma zai dawo kanta amma mutumin da ƙiri da muzo ga ilimi yana da shi ya san abin da yake kai ɓata ne ya san kuma gaskiya ga inda take amma ya zaɓi ɓatan ya ajiye gaskiyar to ai wannan kaga shi kuma al'amarinsa wato al'amarinsa daban ne da wancan to shi sa sai malamin sai Allah ta'ala yake cewa fa makhtalafu illa min ba'di ma jaa humul ilmu bagayen bainahum ba makhtalafu ba su yi sabani ba wai illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu sun samu ilimin sun san gaskiyar sun san ainihin wato tafarkin shari'a din amma kuma suka ki suka samu kansu cikin rarrabuwa da sabani bagayen bainahum saboda zalunci tsakanin su fa hum law ikhtalafu an jahalil lahanatil musiba da a ce misali bisa jahilci suka samu sabanin to lahanatil musiba nan akwai gyara za ku mai da wannan la lamun zai koma lahanatil musiba to da musibar ta yi sauki walakin ikhtalafu wa hum ya'lamun sai dai su yahudawa sun saba suna sani sun ki yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sani sun ki yadda da koyarwarsa suna sani sun ki yadda da alqur'ani da gaskiya duk suna sani li'annahum ittaba'u ahwa'ahum saboda suna sun bi son zuciyarsu faktalafu sai kuma suka saba domin shi son zuciyar naka daban na wane daban na suwana daban na suwana daban to shi ko son zuciya baya iya hada kan mutane domin son zuciyarka ba zai zai ci karo da na dan uwanka na dan uwanka zai ci karo da naka to waye zai hakura da nasa son zuciyar abu na wani ba wanda zai hakura da haka karshe sai ga ana ta samun sabani ana samun rarrabuwar kai abinda ke hada kan jama'a shine gaskiya gaskiya ita ce wadda za ka ga kowa in ita yake nema to ita ce take iya haɗa kan mutane alkur'ani da sunna su kaɗai suke iya haɗa kan mutane amma duk wani shiri da aka yi dan kan mutane ya haɗu ko kuma dukkan wani tsari da aka zo da shi dan mutane kada su samu saɓani sai sun samu saɓani an fahimta ko li'annahum ittaba'u ahwa'ahum domin duk wanda ya bar gaskiya to ya zama mai bin son zuciya to duk wanda zai bi son zuciya dole a samu sabani fakhtalafu sai suka saba wala wittaba'u alhaqqa da gaskiya suka bi lattafaqu da sun samu haduwar kai wajtama'u da sun zama tsintsiya madaurin ki daya qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa'tasimu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah ga baki ɗayan ku karku rarraba wannan aya tana nuna ashe riko da igiyar Allah shine maganin sabani duk wannan hayaniyar da kaga ana ta yi da duk wannan rarrabuwar kai da duk wannan ƙungiyoyin da ainihin wato ɗariƙoƙin duk sakin alƙur'ani da sunna ne ya jawo su in ka tuna lokacin annabi da sabai ba wasu ƙungiyoyi ba wata kungiya sai ta manzan Allah in ko mutum ba ita yake yi ba to kawai ko munafiki ne ko kafiri ne amma ba za ka samu cewa a cikin gidan musulunci wannan daban wancan daban suwana daban suwana daban a ba za ka samu wannan ba in kaga an samu haka to ajiye alkur'ani da sunna akai to in ku an ajiye alkur'ani da sunna to baka da wani ma'auni da zai iya hada ma kan mutane baka da shi da haka ma'aunin abin da ke iya hada kan jama'a a tafukan wato akan tafarki guda daya shine ainihin littafin Allah da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ta'ala ce wa'tasamu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah in ka koma malamai sun fassara hablullahi da alqur'ani da sunna igiyar Allah shine ku rike alqur'ani da sunna wala tafarraqu kar ku rarrabu kenan menene in ba a so a rarrabu me za a rike sai a koma kan alqur'ani da sunna in ku aka bar alqur'ani da sunna dole dole sai an rarrabu suratu ali imran aya ta 103 fa idza kanat mukhalafatul haqq an jahalin idan aka samu wani ya saba wa gaskiya bisa jahilci bai san gaskiyar bace sai ya saba mata fa hadhihi yurja an tazula to irin wannan jahilcin ana sa ran zai gushe watan wata rana watan wata rana dirrin da Allah ta'ala ya sa yana leka a gurin karatu yana ji yana ji zai gano ashe gaskiyar ya saki kuma ya kama ya kama shirme da haka dirrin da ilimin ya zo masa sai ga ya koma ya rike gaskiyar yayi watsi da shirme to shi yasa malai ke cewa fa idza kana fa idza kana mukhalafatul haqq an jahlin fa hadhihi yurja an tazula duk wanda kaga ya saba wa gaskiya saboda bai san gaskiyar ba saboda jahilci to wannan ana sa ran watan wata rana wannan jahilcin zai gushe amma idza kanat an ilmin amma duk wanda ya bar gaskiya yana sane fasa'abun zawaluha to gushewar wannan batan nasa yana da wahala gane ya dawo kan tafarki yana da wahala domin dama ai ba jahilci shine babbar illa sai kuma san zuciya to shi wanda yake bisa jahilci ya zamto ainihin wato ya bar gaskiya to ana sa ran dirrin da ya gano ta hanyar ilimi ya gano gaskiya zai koma kanta amma wannan yana da bambanci da wancan wanda shi aslan ya san gaskiyar yana da ilimin sanin gaskiyar kuma ya san gaskiyar amma ya barta saboda san zuciya to wannan shi kuma da wahala a samu gushewar wannan li'anna Allah azza wa jalla ko jalla wa ala yaqul domin Allah mai girma da daukaka yana cewa man adallu babu mafi bata mimman ittaba hawahu sama da wanda yabi son zuciyarsa bi gairi hudan min Allah ba tare ba tare da shari'a daga wajen Allah ba duk ma'abocin son zuciya to wannan shi kuma zaka ga babu mafi bata sama da shi wancan shi wanda wato wanda yabi ainihin wato hanyar bata bisa jahilci to wannan zaka same shi batacce ne amma watan wata rana ana sa ran zai shiryu amma duk wanda ya zamanto yana da ilimi ya bar gaskiya to babu mafi bata inji Allah sama da shi la ahada adallu min babu wanda ya kai shi bata wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu bagayan bainahum abin mamaki fa makhtalafu wai ba su saba ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu ana samun sabani galibin akwai jahilci dabi'ar jahilci shine haifar da rudu ya haifar da rashin fahimta ya haifar da sabani tsakanin mutane amma ilimi yana dira aka samu hasken ilimi sai ga an dunkule sai ga wannan rarrabuwar ta koma ainihin wato tsuntsiya madaurin ki daya sai ga an daina fada an daina rikici da juna saboda me dama rashin ilimi ne yasa wancan yana ganin akan daidai yake wane ne ba akan daidai ba shi kuma wane yana ganin shine akan daidai wane ne ba akan daidai ba to sai kuma rana tsaka Allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya kawo hasken ilimi sai aka gano ai ga inda gaskiya take to sai ga an daina fada an daina rikici an daina samun sabani haka ka'idar gaskiya take in ta zo to babu sabani to amma su waɗannan fa maktalafu wai ba su ma tashi yin sabanin ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan da suka samu ilimin to kaga duk wanda da ilimin sa ya bar gaskiya wannan san zuciya ne wannan shi ake kira alhawa shine zunzurutun san zuciya ya'ani bani isra'il wannan magana da ana magana ne da banu isra'ila banu isra'ila masu ilimi ne suna da ilimi duk kafircewa ayoyin Allah da manzannin Allah da suka yi da karkashe annabawa duk da iliminsu sun san annabawan nan gaske ne sun san abin da annabawa suka zo da shi gaskiya ne amma suka bujire suka ƙi karɓa ba don ba su sani ba wannan al'adar banu isra'ila kenan ba yahude al'adarsa kenan ya sani ya take makhtalafu an jahlin ba su saba da gaskiya ba su saba suka bar gaskiya ba saboda jahilci wa inna makhtalafu an hawan sun saba wa gaskiya ne bisa san zuciya sun san ita gaskiyar gaskiya ce kawai suka saba mata wa kadhalika man shabahahum min hadhihi al-umma haka duk wanda ya kamancece ne da su daga wannan al'ummar duk wanda ya dauki irin wannan salan ya sani ya take sani ya jagorantar da san zuciya ya ajiye ilimi to wannan yayi kamancece ne da yahudawa kuma yayi koyi da su قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه لا يزول الناس في عصابة من أهل الحق إمام البربهاري يتشك سني أنه لا يزول الناس متاني بذا سقشي في عصابة من أهل الحق تكن جماعة ما أبو تاقسيا والسنة درقو دا سنة يهديهم الله ألا ينا شريد دا سوء ويهدي بهم غيرهم كما ألا ينا أمباني دا سوء وجن شريد دا وسنسو wa yuhyi bihim sunana Allah yana amfani da su wajen raya sunnonin manzansa fa humul ladina wasafahum Allah ta'ala wayannan sune wanda Allah ta'ala ya sufanta su ma aqillatihim duk da karancin su inda al-ikhtilaf lokacin da aka samu sabani fa qala sai ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahum al-ilm bagayan bainahum Allah madaukakin sarki yace wa makhtalafa fihi ba su bane suka yi sabani a kansa ba su bane suka yi sabani a kansa illal ladina utuhu sai waɗannan da aka ba su shi min ba'd ma ja'ahumul bayyin min ba'd ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu baghyan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu ba su bane waɗanda suka saba face waɗannan da aka ba su shi littafin min ba'di ma ja'arhumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu bagayen bainahum Allah ta'ala ya ce saboda zalunci a tsakanin su fastathnahum kaga su mutanen kirkin na ƙwaran masu riko da gaskiya masu bin shiriyar annabawansu wa'anda Allah ke amfani da su wajen shiryar da wasunsu wa'anda Allah ke amfani da su wajen rayar da sunnonin manzanninsa to su ba su bane wa'anda ake wannan magana kansu shi yasa kace ba su bane suka yi sabani a kansa sai waɗanda aka ba su aka ba su shi ainihin wato bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu sun samu ilimi sun samu wahayi daga Allah amma kuma sai suka saba wannan yayi nan wannan yayi nan kamar yadda annabi ya gaya mana a hadisi cewa yahudawa sun kasu kashi 71 sun kasu kashi 71 ba dan ba su san gaskiyar bane suka yi wannan karkasuwar saboda san zuciya san zuciyar shi ya jagorance su zuwa karkasuwar su a madadin su tsaya akan yahudanci addini guda daya saukakke daga Allah to sai kuma suka karkasu aka samu wannan yahudancin yahudawan sai suka kasu kashi 70 da daya inda annabi ya ce guda ɗaya su ne waɗanda suke bin annabawan da aka aiko musu guda saba'in dubu ta za su to shi ne Allah ta'ala ce wa maktalafa fihi illal ladina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat min ba'di ma ja'ahumul bayyinat Allah ta'ala sai ya togace ainihin wato masu riko da gaskiya sai ya ce faqala fa hadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da masu imani limaktalafu fihi game da abinda ikhtalafu suka yi sabani fihi a cikin sa min alhaqi na gaskiya bi iznihi da izinin sa wallahu yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda yaga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici suratul baqara aya ta 213 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tazalu isabatu min ummati zahirina ala alhaq wata jama'a daga al'umman manzan Allah ba za ta gushe ba za ta yi galaba akan gaskiya la yadurruhum man khazalahum wanda ya wulakanta su ko ya tabar da su ko ya cutar da su ba zai cuce su ba hatta ya ce amrullah haka za su yi ta tafiya komai wahala har zuwa lokacin da al'amarin ubangiji zai zo wahum zahiruna suna masu galaba wannan hadithin imam muslim ya fitar da shi hadithi na 1923 hadithin uqbatu bin amir Allah ya kara masa yadda ashar sai sharhin wannan magana ta imam al-barbahari wanda al-fawzan al-fawzan rahimahullah zai mana قال رحمه الله يتي وعلم كسني أي تعلم أيها المسلم كسني يا كي مسلمي ويا طالب العلم كسني يا كي طالب علمي أن الحق يبقى gaskiya tana nan za ta ci gaba da wanzuwa gaskiya tana nan za ta ci gaba da wanzuwa wa ya baka alaihi man waffaqahu Allah littiba'ihi sannan wanda Allah ya yi masa muwafaka wajen bin gaskiyar shi ma zai wanzu akan gaskiya din mahama kasuratul fitanu diyan da fitintunu suka yawa kuwa diyan da zamani ya rikirkice diyan da al'amura irin na addini suka zamto sun rikice wa jama'a to za ka samu cewa waɗanda Allah ta'ala ya sa yi musu muwafaka suka wanzu akan gaskiya to su duk wannan fitintunin da za su zo da duk wata guguwa za ta kada za ta basu wa mahama hawalal a'da'u kuma duk yanda makiya wannan addini suka yi kokari an ya ƙazo alal haƙƙi su kawo ƙarshen gaskiya wa ahalihi da kuma ma'abuta gaskiya fa innahum la yastati'una zalika ba za su iya ba wannan sunnar Allah ce a bayan ƙasa gaskiyar zaka ga makiyanta sun yi yawa magautanta sun shahara kuma suna da ƙarfi kuma suna da tattalin arziki kuma suna da ƙarfin makamai kuma sun yo cakanta amma Allah maɗaukakin sarki ba zai bar wannan addinin nasa ya wulakanta ba ba zai bar wannan addini nasa ya tabe ba kuma waɗanda suke masu riko da addinin na gaskiya Allah maɗaukakin sarki ba zai tabar da ayyukansu ba Allah ta'ala zai wanzar da gaskiyar Allah ta'ala zai wanzar da ainihin masu riko da ita duk wanda ya yi kokari dan ya ga cewa ya buce hasken gaskiya ko ya kawar da masu gaskiya ko masu riko da gaskiya to ba zai iya ba li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ya hami domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya dauki nauyin kare gaskiyar da masu gaskiya din kama qala Allah ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu muka saukar da azzikra alqur'ani wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu kuma zamu kare shi da haka Allah ta'ala shi ya saukar da shi kuma shi ya dauki gabarar kare shi suratul hijr aya ta tara wa kama qala ta'ala ka kuma kaman yanda Allah ta'ala yace inna lanansuru rusulana lalle mu masu taimakon manzannin mu ne wallazina amanu kuma za mu taimaki masu imani fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da shaidu za su tsaya wannan alƙawari ne na Allah shi yasa wannan alƙur'anin babu yanda makiya musulunci suka iya da shi ba su isa ba duk yadda suka ɓata basirarsu duk yadda suka kashe kuɗi duk yadda suka ɓata lokaci don su kawo alkur'ani matsala Allah ta'ala ya riga ya gama da wannan wannan babin Allah ta'ala ya ce shi ya saukar da shi kuma shi zai ba shi kariya da haka har yanzu har a zuwa lokacin da Allah zai ɗauke wannan alkur'anin alkur'ani ba zai tozarta ba alkur'ani ba zai canzu ba kamar yadda aka caccanza wasu littafai da suka gabace shi Allah ta'ala ya yi alkawarin kare shi ya samar da dakaru mahaddatansa ko yaushe suna nan suna ta haddace shi ba dare ba rana maza da mata yara da manya ƙauyuka da birane da haka wannan alkawari ne na Allah baka isa ka canza wasali sama ba ka mai da shi wasali kasa baka isa ka ɗauki wani harafi ka cire shi ka kawo wani harafin a madadin sa baka isa ballanta na ka ɗauki kalma guda ɗaya cak ko ka ɗauki wata aya su kutum ka cire ta ai yaro karami zai nuna maka cewa lallai an yi kara a nan gurin ina fata an gane da haka wannan alkawari ne na Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ce zai kare wannan littafi nasa sannan kuma Allah ta'ala yayi alkawarin taimakon manzanninsa Allah yayi alkawarin zai taimaki masu imani a wannan rayuwar ta duniya wannan alkawari ne na Allah alkawarin Allah kuma baya tashi suratu gafir aya ta 51 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati wata jama'a daga al'ummata ba za ta gushe ba alal haqqi akan gaskiya duk yadda kake kallo al'amari ya taɓarɓare addinin shi ma ya shiga wani hali Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzan Allah wannan alkawarin cewa ba za a rasa wata jama'a komai ƙanƙantarta da za ta riƙe alƙur'ani da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai rintsi komai wahala suna nan akai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tazalu ta'ifatun min ummati wata jama'a daga al'ummata ba za ta gushe ba alal haqqi suna kan gaskiya zahirina kuma suna galaba la yadurruhum man khazalahum manzo Allah ya ce wanda ya hana su wanda ya tabar da su wanda ya kwace musu wannan duk ba zai cutar da su ba ya kwace musu mukamin su wannan ba zai cutar da su ba ya karya jarinsu wannan ba zai cutar da su ba ya ɗaure su wannan ba zai cutar da su ba ya karkashe wasu a ciki wannan ba zai cutar da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle lalle daga cikin al'ummarsa za a samu wasu jajirtattu da za su tsaya akan karantarwarsa kuma za su yi nasara za su yi galaba duk wanda ya ce baya yi da su ko aka ware su gefe aka hana su shiga cikin jama'a ko aka hana su damawa cikin rayuwar jama'a wannan baya cutar da su babban abin da ke damun su a hana su riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kar su bi sunnar annabi to wannan shine babbar damuwar su amma dan an ce ba za a ba su ba ko an ce ba za a yi da su ba ko an ce kaza an ce kaza wannan duk baya damun su hatta ya ce amrullah haka za su ci gaba da fafatawa har lokacin da al'amarin Allah zai zo tabaraka wataala fal haqu a karkashin wannan bayanin ko wannan hadisin fal haqu ita gaskiyar nan in aka ce gaskiya shine alqur'ani da sunna bisa koyarwar magabata fal haqu baqi da haka dan uwa ka kwantar da hankalinka karka karka ji aya kafuran duniya sun yi ca wallahi duk in za su yi ca za dai su yi ta'adin da za su yi kuma kamar yadda za mu karanta duk in suka yi ca sai dai su cutar da wasu cikin musulmi amma shi addinin ba za su iya cutar da shi ba domin Allah ya yi alkawarin zai kare kayansa fal haqqu baqin da haka ita gaskiyar karka samu damuwa tana nan wa ahluhu baqun sannan masu gaskiyar suna nan wa in kallo ko da ku ba su da yawa fi ba'd sinin a wasu shekarun a iya samu a wata shekara wasu shekarun ko zamaninka ko kafin zamaninka ko bayan wucewar zamaninka a samu masu gaske su karanta masu riko da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama ba su da yawa kila a yankin ku kila a wani gari kila a wata kasar da sauransu aw ba'd al ko a wasu lokutan ana iya samu a wasu lokutan kaga masu riko da gaske sun yi karanci kana iya samu a wasu 'yan shekarun masu riko da gaske sun yi karanci amma a rasa su ne Allah ba zai bari ba fa inna Allah la yudayyi'u hadha al-haqq abadan Allah ba zai tozartar da wannan gaskiyar ba abadan har abada walakin yajibu ala man tamassaka bi hadha al-haqq sai dai abin da yake wajibi ga duk wanda yace zai yi riko da wannan gaskiya din an yasbira alai to fa sai yayi hakuri akan riko da ita duk wanda ya ce zai yi riko da gaskiya zai tsaya akan koyarwar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata to sai yayi hakuri akai zai sha tsangwama zai sha suna zai sha kaza za a ce kaza za a ce kaza wannan za a dinga samu so saboda haka sai mutum yayi hakuri wa yasbira ala ma yalqa kuma yayi hakuri akan dukkan abin da zai hadu da shi dan zai iya haduwa da matsala zai iya haduwa da cikas zai iya haduwa da kaza da kaza da kaza dan haka malai yake cewa lalle lalle duk wanda ya ce shi gaskiyan nan da yanzu ba ita mutane suke nema ba sunnan nan da kowa yanzu yake kyamata sai wasu yan tsiraru ya ce ita zai zo ya rike ita zai da ya ɗabbaka a rayuwarsa ita zai ɗabbaka a gidansa ita zai ɗabbaka a wuraren mu'amalarsa ita zai ɗabbaka a ofis ɗinsa ita zai ɗabbaka a kasuwarsa a wannan ko a kasuwa sai an ga wannan ya fiye tsanani da yawa a ofis sai an ga wayannan wayannan yan haka tukacihi ne ai za ka jana cewa wayannan ai fundamentalist ne ko ko extremist duk zaka ji sunaye kana masu tsaurin addini ne kayawa na yafi tsaurin addini ba wani mai tsaurin addinin ba ka ce a koma kan yanda addinin yake in aka zo da wata camama ka ce a kai baka ciki in aka zo da wata wato kamaya maya ka ce ba za ka shiga ciki ba a matsayinka na ma'aikacin ofis a irin wannan rayuwar da muke ciki na satar kudin ofis ko satar kudin al'umma da satar kudin gwamnati ado ne in ka ƙi ma kai ba gidaje ne ba ka waye ba wani ma ya yi wannan gaskiyar yanzu gashi na rigarsa duk tana tana faffashewa ba shi da abun hawa gidan haya yake ta yawo da shi haka shi yasa ake ta gaggaya mutane za ka ka shiga kawai dama ce ka samu kai ma national cake ne ka yanki naka to duk wanda ya ce shi ba zai haka ba a kasuwarsa ya ce zai tsantsanta nemansa zai tsantsanta halali kawai zai amfani da ita duk abin da yake wata shubuha shubuha ba zai yarda da ita ballantana haramun zalla a ko shakka babu duk wanda ya ce ba zai ci hanci ba ba zai ba da cin hanci ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba a irin wannan rayuwar da muke ciki lalle za a gan shi wani na daban ya ce zai ɗabbaka wannan gaskiyar a gidansa zai ɗabbaka ta a kansa zai ɗabbaka ta a zamantakewarsa da makota zai ɗabbaka ta a mu'amalarsa ta ofis zai ɗabbaka ta a mu'amalarsa ta kasuwa da wuraren neman abincinsa da duk inda yake rayuwa ko shakka babu sai ya yi haƙuri zai yi haƙuri kwarai da gaske kuma ya yi haƙuri a kan duk wani ƙalubale da zai iya fuskanta don akwai ƙalubale din suwa wa illa fa inna Allah azza wa jalla la yudayyi'u hadha al abadan yake cewa idan ba haka ba ubangiji subhanahu wata'ala ba zai taba tozartar da wannan gaskiyar ba har abada yawa sai dai masu riko da ita su karanta sai dai kai ka dinga ganin kai gaskiyar na a wannan zamanin ba za ta yiwu ba to kai ne kake ganin ba za ta yiwu ba akwai wanda shi yana ganin za ta yiwu kai da ba za ta yiwu ba a wajenka to sai ka koma gefe ka bar rashin gaskiya din amma a ce babu gaskiyar kwata-kwata wannan ba gaskiya ba ne Allah ba zai taba barin gaskiyar nan ta tozarta ba Allah ba zai taba barin a yi rayuwar da ba masu gaskiya ba sai dai su zaman to 'yan kaɗan da aka ka yi haƙuri in kana daga ciki Allah ya zaɓe ka kana ciki to ka yi haƙuri a kan dukkan wani ƙalubale da zai biyo amma ka sani inna Allah a anna Allah azza wa jalla la yudayyi'u hadha al-haqq ko fa inna Allah azza wa jalla la yudayyi'u hadha al-haqq abadan bal yuqayyidu lahu ansaran Allah ta'ala zai shirya wa gaskiyar mataimaka wa atba'an da mabiya sai dai ba lalle bane a samu a zamaninka ko a lokacinka ba lalle bane kila a samu a yankinka sai a wani yankin ba lalle bane su zamto suna da yawa amma lalle Allah ta'ala zai shirya wasu mataimaka gaskiya ka iya samu gaba ɗaya the whole kasuwar bai fi mutum ɗaya ba ko mutum biyu ake kwatanta su akan irin haka zai iya yiwa the whole ma'aikatar bai fi mutum ɗaya ba wanda ya fita zakka wanda in an zo da rashin gaskiya baya ciki in an zo kudunduno wani abu ba zai ba idan abin da yake almundahana ne ba zai ba to kila za ka ga bai fi kwaya ɗaya ba ko kwaya biyu a ma'aikatar gaba ɗaya duk girman ma'aikatar duk faɗinta to wannan kam ana iya samun haka amma a ce babu kwata-kwata a ba haka bane al'umma manzo Allah manzo Allah ce alkhairu fi wa fi ummati ila yawmil qiyama alheri yana nan a cikin al'ummata a gare ni da al'ummata har a tashi alkiyama wa qad yantaqilu sai dai gaskiyar za ta iya tashi min makanin daga wani guri ila makanin zuwa wani guri ko daga wajen wani ta koma wajen wani wani ya fara kuma yake ganin kai bai ta ba zai iya ba ya sake ta wani kuma ya kama fa idza turika fi makanin idan an saki gaskiya an batta a wani gurin qayyadallahu akharin Allah zai shirya wasu kuma na daban ko a nan gurin ko a wani gurin da su kuma za su rungume ta su rike ta su ci gaba da tafiya akan haka kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa in tatawallau idan kuka juya wa gaskiya baya yastabadil qauman gairakum Allah zai musanya wasu mutane ba ku ba thumma la yakunu amsalakum Allah ya ce kuma ba za su zama irin ku ba wa in tatawallau kace kai gaskiya wannan zamanin ai ina ai ba zai yiwu ba kai ba za ka iya ba to Allah zai kawo wanda shi zai rike gaskiyar shine wa in tatawallau wa in tatawallau Allah ya ce in kuka juya baya kuka ce ba za ku yi riko da gaskiya ba to yastabadil qauman gairakum kana nan kana raye baka mutu ba Allah zai kawo wanda zai aikin da kai kace ba za ka iya ba yastabadil qauman Allah zai musanya wasu mutane gairakum ba ku ba ku da kuka ce kun juya gaskiyar baya summa sannan wa'inda Allah zai kawo a madadinku la yakunu amsalakum ba za su zama irin ku ba inji Allah suratu Muhammad aya ta 38 wa kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya yarda a cikin ku yace ya bar addinin nan kar ya dauka shikenan addini ya mutu kar ya dauka dan shi kada yace ba zai addinin ba shari'ar Allah shi ba zai bi ta ba dokar Allah ya bujire mata Allah ta'ala ce a kira masu imani a gaya musu man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya yi ridda a cikinku ya koma da baya ya fita daga addininsa fasaufa ya ci lahu bi kaunin da sannu a kwana a tashi Allah zai kawo wasu mutane yuhibbuhum da Allah yake son su wa yuhibbunahu su ma suke son Allah azillatin alal muminina masu kankantar da kai ne ga muminai ba sa nuna wa muminai girman kai a izzatin masu ji da isa ne ko jin kai alal kafirina akan kafirai yujahiduna fi sabilillah za su ci gaba da gwagwarmaya don taimakon wannan addinin wala ya khafuna laumata la'im zargin mai zargi ba sa tsoron sa ko ka ce kaza ko ka ce musu kaza ko ka ce sun yi kaza ko kai ta zargin duk in za a hada ita zargin su wannan zargin baya sa su su fasa abin da suke yi na taimakon addini da tsayawa akan gaskiya zalika fadlullah wannan falala ce ta Allah Allah ka sa mu a cikin su fadlullah falala ce ta Allah wani ya ce ba zai ba sai Allah ya kawo wani shi yayi yutihi man yasha Allah yana bayar da wannan falalar ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar falala ne kuma masani ne suratul maida aya ta 54 fa hadha damanun wannan garanti ne min Allah daga Allah daman Allah ta'ala ya riga lamuni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala li baqa'i hadhal haqq na wanzuwar wannan gaskiyar wannan gaskiyar sai dai masu ita su zama sun karanta amma Allah ya yi ya bada tabbaci da lamunin cewa wannan gaskiyar za ta wanzu wa annahu yanda lamarin yake sai yuqayyidu lahu man yaqumu bihi kuma Allah madaukakin sarki zai shirya ya kuma tanadar ya hore waɗanda za su tsaya mata ita gaskiyar Allah madaukakin sarki sai yuqayyidu ai sai yuhayyi zai shirya ya samar ya kaddara man yaqumu bihi waɗanda za su tsaya wa gaskiyar su sun ji sun gani in mukamin ne su rasa in kaza ne su rasa in kaza ne su rasa in maran za su rasa su rasa za su tsaya wa gaskiya Allah zai samar da su wa yahmi su dinga bawa gaskiya kariya da basirarsu da iliminsu da kudinsu suna bawa gaskiya kariya fal khataru dan haka dan uwa mai sauraron karatu hadarin laisa ala daya ba a tozarta addinin hadarin yake ba addinin Allah ba zai tozarta ba hadarin ba a tozartar addini take ba walakin nal khatar hadarin alaina na hannu yana kan mu in lam natamassak bi hadha din in muka ce ba za mu yi riko da wannan addinin ba to hadarin akan mu zai dawo mu ne hadarin mu ake jiwa tsoron ba addinin ba shi kan addini ya samu ainihin wato tabbaci daga ubangijin da ya saukar da shi zai kare kayansa amma ni da kai a wannan guguwar ta wannan zamanin da wa'annan musibin da fitintunu ga sanan da ake ta kunno mana da su ta kowace kwana to ya zan yi in rike addinin duk da wa'annan fitintunin kar in ja da baya kada canji ya sa in samu nima in canza daga matakin da nake kai yau gobe a ganni na canza wa matsayata ko na canza mataki na kai ma haka ita ma haka shi ma haka su ma haka to wannan shine hadarin hadarin akan me yake ba akan addinin ba kar ka ji wani tsoron cewa addinin nan za a kawo ƙarshen sa ba isa ba ka duba inda ake barin wuta irin irin Palestine amma duk lokacin sallah ya kaji an kiran sallah a kashe mutum hamsin mutum saba'in a jeho musu makami amma duk lokacin kiran sallah abinda ba a so a ji ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah yanzu a karkashe mutane a masallaci an ɗebe su kuma lokacin sallah zaka sake jin ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah addinin na Allah ne zai ba wa kansa kare zai kare kayansa ko ka yadda Allah ya amfani da kai ko kuma ka cire kanka cikin wanda Allah zai amfani da su wajen taimakon wannan addinin Allah zai kawo wanda za su taimaki addinin wannan shine da haka fal khataru laysa ala daya'i din hadarin karka dinga wani damuwa kace kai addinin nan fa an tuso shi gaba eh lalle kam an tuso shi gaba amma ba yanda aka iya da shi inda matsalar take sha'awoyi da ake ta turo mana kwadayi da dukiya da talauci da waye da waye jarabobi da fituntunu kala kala da ake ta kunno ma dan ka bar gaskiyar ka koma inda ake so ka koma to wannan hadarin akai na yake akan ka yake akan me yake ba akan addinin ba fal khataru ليس على ضياع الدين ولكن الخطر علينا نحن إن لم نتمسك بهذا الدين إن har muka kuskura ba mu rike wannan addinin namu ba in har muka kuskura muka ga akwai wata rayuwa da tafi riko da addinin nan namu wa nasbir alaihi muka ce ba za mu iya haƙuri ba akan dukkan abin da zai je ya dawo na wahalhalu da tsanani game da wannan addinin to hadarin shine zai dawo kanmu hadarin akan me yake fa innahu yu'khadhu minna domin in muka nuna gazawa muka nuna rauni muka nuna kasalanci to yi ukhadhu minna sai a karbe shi daga hannunmu wa yi uta li gairina sai a ba wasu mu Allah zai amfani da kai ka taimaki addini ka ce ha kai ba za ka yi ba sai Allah ya karbe wannan damar sai ya ba wannan ka ka gama nesantar da kanka da addinin ka gama nuna cewa kai kai dan zamani ne kai kaza ne kai kaza ne baka da tsaurin addini kai kawai special kai social ne wai har da social ustaz eh za ku iya ganin sa za a je faci shi ma zai je a dan yanka kyan nan shi ma a sa mai social in an yi magana ce ai social ustaz ne shi kai social ustaz fa innahu yukhadhu minna za a karbe daga gare mu wa yu'ta li gairina sai a ba wasu fa alaina an nakhafa ala anfusina ba addini zamu ji wa tsoro ba mu ji wa kanmu tsoro kada wata guguwa ta zo ta yi awon gaba da kai ko da ni ko da ke wannan shine abun abun tsoron yanzu dai ga ka alhamdulillah masha Allah kana kan hanya gobe fa jibu fa gata fa shekara mai zuwa fa in Allah ya maka tsawon rai kana nan a haka karfa wani juyi ya zo fa a ganka kai ma ka juye da za- da juyin da ya zo to wannan shine abin tsora dan kana iya ganin wani ya ɗauko ya rike din kuma daga baya ya yi wurgi da shi ya ka- ya zama shagalalle to shine tsoron akan me yake li Allah yi ukhadha minna hadha din dan kar a raba mu da wannan addinin kar a kwace wannan addinin daga gare mu wa yu'ta li gairina abdan kashi a hannun wasu mu fa na halika mu zo mu halaka qawlu la yazalu nasu fi isabati min ahli alhaq wa sunna mutane ba za su gushe ba suna cikin jama'a ma'abota gaskiya da riko da sunna isabatun abinda kalmar isaba take nufi ya'ani jama'a ana nufin jama'a kenan la yazalu nasu fi isaba kana iya cewa la yazalu nasu fi jama'a domin kalmar isaba bi ma'ana aljama'a kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah yace la tazalu ta'ifatun tusamma ta'ifa ana kiranta ta'ifa la yazalu nasu fi isaba ko la tazalu ta'ifa wa ta'ifa wa jama'a wa isaba ana kiranta ta'ifa ana ce mata jama'a ana ce mata isaba duk ruwayoyi sun zo akan haka qauluhu yahdihimullah Allah maɗaukakin sarki zai shiryar da su Allahumma ja'alna minhum littamassuki bi hadha alhaq dan yin riko da wannan gaskiya din wa yahdi bihim ghayrahum yayi amfani da su wajen shiryar da wasunsu fahum yahtaduna fi anfusihim su sun shiryu a karan kawunan su wa yahduna ghayrahum suna kuma kokarin shiryar da wasunsu hadhihi sifatul ulama'ir rabbaniyin wannan ita ce siffar malami rabbani malami rabbani shine ba ilimin ba yana ɗabbaka karatun kuma yanda yake aiki da karatun haka yake ƙoƙarin renan ɗaliban su karatu su aiki da shi shi ake kira ar-rabbaniyun akwai malamai da za ka kawai malamai ne shi ma ba aiki yake da karatun ba na kai ma an ka zo karatu zai baka shi malami rabbani so yake ka zama mutumin kirki shi ma yana kokarin ya tirsasa kansa ya zama mutumin kirki to shine rabbani ba wai kawai zai zo zai zo ce tankwashe kafarka kaza yi kaza kar kai kaza ba zuwa zai ta zuba maka karatu ba a'a shi malami rabbani renan ka yake tarbiya yake maka yanda ka san ana tarbiyar yaro haka malami rabbani yake tarbiyar dalibi har ɗalibin ya kai yadda ake da bukata to waɗannan su ake kira al'ulama'ur rabbaniyun annahum la yaqtasiruna ala anfusihim shi malami rabbani baya takaitawa akan kansa kawai tunda shi ya sani kuma yana aiki da abin shikenan in kai haka kai ba rabbani bane malamin da kawai ke ganin shi tunda ya sani kuma yana aiki da saninsa shikenan iyanan zai tsaya to wannan ba a kiransa malami rabbani malami rabbani shine wanda ya sani yana aiki da sanin yana kuma kokarin ganar da jama'a su ma su sani kuma su yi amfani da sanin wannan shine malami rabbani anan bai samu kula ba amma karatun ba zai fito ban akan ba sa annahum la domin anan an samu ni dai annahum yaqtasiruna ala anfusihim haka ya rubuta muku bal yaqa annahum yaqtasiruna ala anfusihim bal aidan yad'una ghayrahum ila alhaq to zaka sala annahum la yaqtasiruna ala anfusihim ma'ana ba sa takaitawa a iyakawunan su za a sa wannan lamalu din a gurin la yaqtasiruna ala anfusihim ba sa takaitawa game da aiki da ilimin akan kawunan su bal a aban da wannan aidan ya da'una gairahum suna kokarin kiran wasunsu ilal haqqi zuwa ga wannan gaskiyar wa yubassirunahum bihi suna wayar musu da kai game da riko da gaskiya din wa yahdunahum ilayhi suna kokarin shiryar da mutane zuwa ga gaskiya din bi ma'ana abun nufi a dunkule annahum yurshidunahum suna yi musu hannunka mai sanda ilaihi zuwa ga gaskiya wa yuwaddihunahu lahum suna fito musu da gaskiyar fili su ganta qauluhu faɗinsa wa yuhuyi bihim sunan Allah yana amfani da irin wannan malaman wajen raye sunnonin Allah da sunnonin manzansa in aka samu irin wannan malaman to sai Allah ya amfani da su su dinga farfado da sunnonin annabi da suka mutu ya fito da sunna kaza an ta mutu mutane suna ganin kamar ya zo da abu sabo nan ko mutane su ne akan sabo wannan asalinsa na annabi ne kawai bari aka yi ya mutu da haka Allah ta'ala yana amfani da irin wannan malaman wajen rayar da sunnoni ai as-sunanan nabawiyya sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an durisat bayan sun durkushe wanda fanat an binne su ma akwai wata sunna ta annaba ta durkushe bayan durkushewar ma ta mutu an ma binne ta sai wannan malamin ya toro ta ya tashe ta ya farfado da ita kuma shikenan daga nan sai kuma mutane su ci gaba da yi fa innahum yab'athunaha fa innahum su irin waɗannan malaman da Allah ke amfani da su yab'athunaha suna tado da ita su taso wannan sunnar da ta mutu wa yuhyunaha su ci gaba da rayar da ita tun yana shi shi kadai yake raya wannan sunnar har suka zama su biyu har suka zama su biyar har suka zama su goma har kuma yanzu ga jama'a gari da sun dauka yuhuyuna sun rayar da wannan sunnar hadhihi dariqatun wannan ita ce ita ce hanyar su shine irin tafarkin su annahum yuhyuna sunana ko da yaushe aikin su su rayar da wata sunna ta annabi da ta mutu wa yumituna bid'a aikin su shine su kashe bid'a da take raye wannan shine aikin su an gane ko izalatul bid'a wa iqamatus sunna kenan an gane ko a kashe bid'ar a kuma rayar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kullun aikin su yuhyuna sunan suna rayar da sunnonin wa yumituna bid'a sannan bid'o'in da suke kishiyoyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna karkashe su wa yujaddiduna hadha ad-din suna sabunta wannan addini suna jaddada shi hatta ya'uda kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam har sai wannan addini ya dawo kamar yadda aka saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa fi kulli fataratin min zaman a kowane yanki na zamani ya ba'athu Allahu li hadhihi al-umma Allah yana tayarwa wato a cikin wannan al'umma man yujaddidu laha dinaha wanda zai jaddada mata addininta kamar yadda mu kanmu a ƙasar nan muka samu Sheikh Usman dan Fodio yazo yayi tajdidi wanda ake cewa Shehu Usman mujaddadi kaga mu ma to sunna ce ta Allah duk bayan wani zamani Allah ta'ala zai tayar da wani mujaddadi da zai zo ya jaddada wa mutane addini ya rayar da sunonin da suka mutu ya karkashe bid'o'in da suke raye yamfuna anhu tahrifal ghalin Allah zai kawo duk bayan wani lokaci Allah yana da wannan ka'idar zai taso wani wanda zai zo yamfuna anhu zai dinga korewa addini tahrifal ghalin karkatarwar masu ketare iyaka wan jihalal mubtilin da kuma runto irin na mabarnata wa tawilal jahilin da kuma fassara irin ta jahilai aikin wayannan in suka zo kenan shehu Usman dan fodiyo shi ma da yazo abin da yake nan yazo ya tarar da mutane suna addini amma bid'o'i sun shigo ciki al'adu sun shiga cikin addini mutane ba sa yin tsari mutane ba sa kaza jahilci yayyawa shehu Usman dan fodiyo yana daga cikin abin da yazo yake kenan ya yi ƙoƙarin farfado da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rubutu ya yi jihadi aka dawo da martabar shari'ar musulunci aka dawo da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin wannan yanki namu da muke rayuwa mai suna Najeriya Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu Allah ta'ala ya girmama ladansu ya sa suna aljanna fa hadha fadlun min Allah wannan falala ce daga Allah falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala فكم تعرض هذا الدين سو فكم سو نوى يتعرض هذا الدين وان الدين يكون تاسو ويسعى ولا يزال غضا kuma ba zai gushe ba wannan addinin yana nunanne kama unzila ala Muhammad kaman yanda aka saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kitabihi wa bi sunnatihi da littafinsa da sunnarsa lam tata'adda yaduna alaihi bi taghyir hannaye da yawa ba za su iya wato ta'addanci wa alqur'ani da sunna bi taghyir wajen canza su ba wa lam tata'adda alaihi bi taghyir hannu ba zai iya mika ba za a iya mika hannu domin yin ta'addanci ga littafin Allah wajen canza shi ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu za mu kare shi ha huwa alqur'an gafi alqur'anin nan jama'a kama unzila ala muhammadin har yanzu wannan na hannun naka mai sura 114 mai hizifi 60 wanda ya faro daga suratul fatiha ya kare da minal jinnati wan nas har yanzu shine dai wanda aka saukar tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi nan yana nan a hannunmu haka za mu rayu mu tafi mu bashi na na bayan mu su ma su zo su gada su ci gaba da amfani da shi har zuwa lokacin da ya risu Allah madaukakin sarki zai nade kasa wa man alaiha wa huwa khairul warithin an fahimta ko yake cewa ha huwa alqur'anu kama unzila ala muhammad ga alqur'ani ne yanda kaji kana karanta shi haka yake tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yughayyar minhu harfun wahidun babu harafi guda ɗaya da aka canza babu babu harafi ko kwaya daya da aka canza shi daga yanda aka saukar da shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha min hibzillahi lahu wannan yana daga cikin tsaro da Allah madaukakin sarki ya bashi haythu kanatil kutubus sabiqa inda littafan da suka gabata irin su at-taura injila da sauransu yustahfazu alaiha al-ahbar an bawa an amintar da al'ahbar malaman Yahudawa su kiyaye wa ‘yan littattafan, war ruhban da masu ibada su kiyaye wa ‘yan littattafan, fakanu yu dayyuna kitabahum sai suka dinga tozartar da wannan littattafan nasu, wa ya dukulu fihi taghyir to sai aka samu canji, wat tabdil da musanye ya dinga shiga cikin wa ‘yan littattafan, wat harib da karkatarwa, kama hasala littaura wal injil, kamar yadda ya faru ga littafin attaura, haka ya faru ga littafin injila, wa'yanda aka ba su amanar su ba wa littattafan kariya su suka ci amana ba su ba su ba da kariyar ba har aka samu aka cire aka ƙara aka rage aka yi abin da aka yi illa annallaha sai dai Allah maɗaukakin sarki takaffala ya ɗauki nauyi huwa subhanahu wataala shi da kansa subhanahu wataala bi hifzi hadha alquran wajen bada tsaro da kariya ga wannan alqurani fala yajrau alaihi ahadun babu wani mara kunya da ya isa an yugayyira minhu harfan wahidan ya iya canza harafi ko guda ɗaya na alqurani wa hadha min ni'matillahi ala hadhihi al'umma wannan kadai wata ni'ima ce da Allah ya yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah mun gode sai mu tsaya kauluhu wa hadha min na'am وهذا من نعمة الله على هذه الأمة to fala yajrau ahadun an yugayyira minhu harfan wahidan ko fala yajrau alai fala to alaihi na kara to babu alaihi fala yajrau ahadun an yugayyira minhu harfan wahidan babu wani mara kunya da ya isa ya tsaurin ido wajen canza harafi ko da guda ɗaya na wannan alkur'anin malai ce wannan yana daga cikin ni'imar Allah da yawa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin